أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يو لحدي talatin ga watan bakwai julai na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya to darasin zami na yau shine masu mu za mu fara darasi wanda yake mai amfanin gaske wanda yake da rabo zai nutsu ya kawar da komai ya zama shi ƙaruwa yake nema ƙaruwan nan ko a halin ko daga hannun wa take ko daga wa take idan ya samu zai ɗauke ta abin da ya kasance na alkhairi abin da ya kasance na samun taimako abin da ya kasance zai amfane ka ko a duniya ko a lahira wannan wani abu ne naka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a hannun waɗansu bayansa ƙwararru da ya zaɓa duk sanda ka samu mai irin wannan baiwar ka ji wani abu wanda ya kasance lallai na ƙaruwarka ne to wannan abin dama naka ne naka ne ɓataye to yanzu ka same shi saboda ka sai ka riƙe shi kankan ka ci gaba da kuma fahimtarsa don ka ci gaba da samun gagarumar amfaninsa gagarumin wato abin da zai taimaka ma a rayuwa amma yan uwa yadda mafi yawa suke a yanzu ya zama zukatansu ba neman alherin yake ba a yaushe ina ma sharri yake yaɗa shi ina ma mutanen kirki suke su kuma su riƙe su abokan gaba yadda za su ta ƙirƙiro abubuwa wanda zai musgunawa waɗancan da wannan babu yadda za a yi a sami irin waɗannan nasarori wanda Allah ya yi maka ma nasarar baka iya amfani da ita ba ballantana kuma irin taimako da nasarar da Allah ya sa a hannun wani wanda in ka ɗauka zai amfani ka kuma abin da nake nufi a nan mutuƙar cewar mutane za su rika amfani da waɗansu kafofi na yaɗa labarai ko a rubuce ko a magana ko a hoto ko a ma menene da nufin ɓata wa mutane nufin musguna wa bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayansa ‘ya'ya masu ‘yanci, ya halicci bayansa akan yana ƙaunarsu, yana son su, ya halicci bayansa shi ya halicce su. Saboda haka shi ya san amfaninsu, kai kuma ka zo ka ce lallai sai ka ga sun koma wulakantattu sai sun koma tozartattu sai sun koma sarayayyu sai sun koma wulakantattu haka na farko dai kai baka isa ka canza su ba tunda ba kai ne ka halicce su ba kai baka isa ka hana Allah ya yi musu abin da ya yi musu na bewa ko kuma abin da zai musu ba kuma ka ci gaba da ɓata lokaci ka ɓata datarka ka ɓata lokacinka ka ɓata ƙwaƙwalwarka ka ɓata duk wani tunaninka zuciyarka don ta kyakkyawan tunanin da zai amfani ka amfani wani ka ɓata abin da zai cutar da kai da nufin ka ya cutar da wani ka sani na farko dai da dukkanin mutanen duniya da aljannunsu da mutanensu da dukkan halittu gaba ɗaya su ce za su taru kowa da irin dabararsa kowa da irin hikimar da Allah ya yi masa akan su cutar da wani bawan Allah da abin da yake kaman ƙwayar zarra wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illallah ba su isa su canza ba ba shi su ne suka halice shi ba Allah ne ya halicce shi kuma yake ɓance shi da dukkan irin abubuwan da zai rayu rayuwa ta duniya har ta lahira ya za a yi halicce shi da dukkan irin abubuwan da yake tattare da shi na al'amuransa na duniya da lahira sannan kuma a ce ya kasa kare shi kuma Allah subhanahu wata'ala ce sammai da ƙasai da dukkan halitta gaba ɗaya wala ya uduhu hifuzuhuma ba za su zame masa wata wahala ce wajen kare su daga dukkan abin da zai cutar da su ya hana su cin moriyar abin da Allah ta'ala ya halicce su saboda shi ba kenan ashe mutanen duniya da mutanen da aljanu da kowane ne sun yi asarar lokacinsu da ƙwaƙwalwarsu sun yi asarar duk wani abu na baiwa da Allah ya ba su wanda suka yi amfani da shi wajen ƙoƙarin cutar da wani su sun yi asararsa gaba ɗaya ba zai cutun ba kuma Allah subhanahu wata'ala abin da ya nufi zai maɗin nan ba zai fasa ba sai ya yi masa dama shi yake yi shi kaɗai ne yake yi idan ba a yi ba shi kaɗai ne bai yi ba idan an yi shi kaɗai yin hakan nan da za a ce mutane da aljannu da dukkan halitta gaba ɗaya kamar yadda hadisi kudisi ya tabbatar su taru fi sa'idin wa duk su zama da iblis gaba ɗaya su haɗu gabaki ɗayansu gaba ɗayansu farkon halittar su har zuwa na ƙarshe a kansu amfanar da wani abu guda ɗaya wani mutum guda ɗaya ko don suna son sa ne ko kanno ƙaunarsa suke ne Allah ta'ala ya ce ba za su iya amfani da komai ba duk alherin da suka gani a tare da shi ba su suka yi ba dama Allah ne ya kaddara a rubuce a lauhul mahfuz tun kafin ma a halicce shi cewa wannan abin nasa ne siffarsa ce mulkinsa ne wannan alherin nasa ne na duniya ko na lahira saboda in sun gan shi da alheri kan su amince sa hannunsu ne ko ƙaunar alheri ta ce gare shi ne saboda haka a nan ma kun lalata ƙwaƙwalwarku da tunaninku da lokacinku da basirarku da komai in ma kuɗi in ma menene duk kun ɓata shi a banza kun yi asaran naku kuma sannan wanda kuke so ɗin ya cutu shi kuma daidai da ƙwayar zarra ba ku cutar da shi ba Allah ne ya halicce shi kuma ya ce shi zai kare shi saboda ba abin da zai cutar da shi saboda sai ku rayu masu amfani da kafofin yaɗa labaran nan za su rayu ga baki ɗaya masu yi don saboda su yi amfani da shi wajen kawai biyan bukatar kansu na zagin wanda suke so su zaga na wulakanta wanda suke so su wulakanta na ƙoƙarin cutar da addinin wanda ba sa so wajen ƙoƙari wajen ko amfani da addinin wanda suke so gaba ɗaya zai kasance wannan abin ba zai ba kuma ba za su samu abin da suke ba duk wannan ƙwaƙwalwar tasu da duk wannan lokaci da duk wannan irin sun yi amfani da shi a banza sun yi asarar nasu wanda suke son taimakawa ba su iya taimaka masa ba in ji Allah ɗin wanda ya halicci komai shi ya halicce su shi ya halicci waɗannan saboda haka wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa wanda ya kasance yake amfani da kafofin yaɗa labarai ta mummunar hanya wannan mai wannan siffar na farko dai rayuwarsa zai yi ta ne yana taɓe a lahira ma yana taɓe a duniya abin da yake nema bai samu ba ya yi asarar lokacinsa da kansa ya sarayar da lokacinsa ya yi asarar ƙarfinsa ya yi asarar basirarsa ya yi asarar waɗannan ga bai samu komai ba a duniya kuma ga hisabi duk wanda ta ƙudurce a zuciyarka ya cutu sai Allah ya karɓi haƙƙi ba kai ka halice shi ba don me za ka ka ƙudurce a zuciya ka ce wani ya cutu sai kai shi wannan wannan shi ne abin da ya zama annabawa duk wanda suka daga hannu suka ce Allah yi kaza a take Allah yake saboda sun yadda da hukuncin Allah da tsarinsa ba sa neman ni'ima ta gushe daga wajen wanda Allah ya yi wa ni'ima ba sa neman masifa ta samu wanda yake cikin ni'ima saboda ka daga sun daga hannu Allah yake amsar addu'a addu'ar su take saboda haka ma waɗanda su ma suke yin aiki irin nasu salihan bayi su ma suna yin addu'a Allah yake amsawa miliyoyi ne ga sunan a cikin halitta da tarihinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce irin waɗannan lau aka sama alallahi la'abarra hadisi kudusi in an ce hadisi kudusi ƙur'ani ne kawai sai dai wannan an kira shi hadisi kudusi ne wannan ƙur'ani kawai amma duk daraja su ɗaya ne illa kawai shi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɗin gyaggyara waɗansu abubuwa don a fahimta amma shi wancan ba a gyara komai ƙur'ani yadda Allah ya zo da shi haka annabi ke ba da shi kuma ƙur'ani idan an karanta lada ake samu harafi harafi amma shi hadisi kudusi ba shi da wannan wannan kawai shi ne bambanci to shi ne ke cewa akwai mutanen da in suka rantse hadisi ne ingantacce hadisul wali Allah sai ka yi kaza yanzu wallahi a yanzu Allah zai yi ba wai annabawa ba ba wa'in su sanannu ba ne a kowane lokaci akwai su wani ƙaninka ne wani ubanka ne baka sani ba wani matarka ne wani uwarka ne wani abokinka ne wani ɗan ajinku ne wani malamin ku ɗaya wani ma'aikatar ku ɗaya wani masana'antar ku ɗaya wani yaren ku ɗaya ga sanan ku dubi dai ajali amma Allah ta'ala cewa idan ajalin irin waɗannan mutane da ya zo ya rika kai kawo kenan wajen ɗaukar ransu da zai ɗauki ransu har sai in suna so in ba su so ba haka Allah ta'ala zai zauna shi ya faɗa ya ɗauki ransu ba har sai sanda suka ce suna so sannan ya ɗauki ransu shi ne hadisi waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ta'ala yake son su Allah ta'ala yana son kowa to amma akwai wannan kyakkyawar zuciya ta rashin ɓata wa mutane ai waɗanda ake cewa aba'u ko nijaba'u ko hayar irin waɗannan irin masu mata a laƙabi a tsarin walittaka kamar irin yadda shi ma hadisi ya zo da shi sai na alirawaitu sun kai kamar ɗari uku ne ko da tutatun da uku haka wanda wanda ake cewa gawas ɗin shi ne wanda yake a kansu suna hadisi ne to saboda haka su waɗannan ba su taɓa tsine komai ba daga cikin siffarsu wacce ta kai su wannan matsayi da sun ɗaga hannu Allah ya amsa ba su taɓa tsinewa komai ba ko dabba ce ballantana mutum ina kuma wanda zai kasance ya ɗebi kuɗi a wahalar kuɗin nan ya sayi data kawai don tsinewa mutane don yi musu abin da ya fi tsino abin takaicin da waɗannan mutane ba sa gane duk abin da za ka yi ɗin fa ba zai cutar da wanda kake so ya cutar ɗin ba duk abin da za ka yi ba zai amfanar da wanda kake so ya amfana ɗin ba ko kai kanka ne kuma ga hisabi tsakaninka da kai da Allah da kare na masa halittarsa kuma kare na masa tsarinsa kuma idan muka zama muma na Allah kawai muna nufin kowa da alkhairi a zuciyarmu ma ba wai a magana ba sai mu zama kai man yadda annabawan nan suke domin ce Allah yi mana kaza sai yi mana ba ta da mun sai wata data ba ba ta da wani mun yi wani abu na amfani da ƙarfinmu ko tunaninmu ko zuciyarmu ba Allah yi mun kaza take zai maka Allah yi wa wani kaza take zai zai masa a gane wannan a fahimci wannan to amma in ba haka ba to saboda haka in za ku rika fahimtar abin da ke faɗa wallahi sai mun dawo dukkaninmu abin da muka ce Allah ya mana a take zai amsa yi kaza a take zai yi karka yi kaza a take zai yi sai kaman shi Allah ɗin wato kaman yana jira yana jira ne kawai ya karɓi kaman umarninka alhalin wannan ba umarni ake ce da shi ba addu'a ake cewa da shi gane idan kake yi min kaza wani yi min kaza to sai a dubi kai me matsayinka shi wannan nan menene matsayinka idan Allah ne kace yi maka kaza to wannan kana addu'a kenan idan sa'anka ne kace yi min kaza kana roƙon alfarma ne in kuma a ƙasa ike da kai kace yi kaza to kana bashi umarni ne haka tsarin yake saboda haka cewar idan kana neman bukata a wajen Allah sai ka sauke ƙur'ani sai ka yi azkaru dubu kaza shi zawa ga addu'o'in annabawa da wale babu irin dubu kaza dubu kaza ɗari kaza ɗin nan ina aya ɗaya ka ɗauka ta ishe ka ka samu biyan bukata idan za ka kai a inda za ka fahimci duk inda ka samu wata siffa in ban da Allah babu wannan mai siffar ka ce kai mai wannan siffa wanda babu wani mai siffa irinka yi min kaza a take in ka samu wanda aka ce هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم shine na farko kafin komai shine na ƙarshe bayan komai shine na sama akan komai ba wani a sama da shi shine ƙasa ba wani a ƙasa da shi kuma har yanzu wa huwa bi kulli shay'in ali kuma ya san komai ina ka taɓa jin mai wannan siffar dan Allah da annabi ka taɓa jinsa ko a annaba ko ka taɓa jinsa a mala'iku ko ka ka taɓa ji a wani gari to ashe wannan shi ne Allah ɗin wallahi idan kake me wannan siffa kama fahimce shi ɗin haka ɗin mai wannan suwar da gaske ina so kai min kaza wallahi duk girman abin duk yawan abin a yanzu kake so ko nan gaba a take zai ma wannan abin amma ba za ka kai ga fahimtar wannan ɗin har ya zame ma jiki ka fahimta ba sai ya kasance ka bar Allah subhanahu wa ta'ala da shi da halittarsa makabashi da abin da yake za ka shiga mar cikin lamarinsa shi za ka yi maɗairiki ko za ka gyara masa ko kuma a'a huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وان صفوفي نقول هو الله shi shi kaɗai ne shi kaɗai ake nufi da bukata bai haifa ba a haife shi ba ba shi da wani mataimaki kai ma ka san in banda Allah ba mai wani shi to kai mai wannan siffa kafa eh kawai ta kulhullahu ka kanta take ya kai wanda yake da wannan siffa wanda ba wani mai siffa irin wannan sai kai ina so a yi ruwa yanzu sai ga ruwa sha shikenan kawai ba sai ka yi kulhullahu dubu ba ba sai ka yi kulhullahu uku ba kafa ɗaya saboda haka ashe za ga dukkanin ƙur'ani ga baki ɗaya akwai abin da in ka faɗa a take Allah zai biya ma bukata to wannan nake so yanzu mutane don Allah ya kamata mu nutsu da hanyoyin nan da muke bi sun zama ba su amfani da mu komai ba ba a daina yin talauci a duniya ba ko a najeriya ku duba duk abin da ake nan amma rashin kuɗi ci gaba ya yi ko baya yi rashin mai tsadar abubuwa rashin tsaro rashin takamaimai abin da muke ciki yanzu a wannan ƙasar raguwa suke ko ƙaruwa suke ƙaruwa suke na sha faɗa na sha rantsance sai dai su ƙarfa saboda na ga mutane su ba su san waɗannan ƙa'idojin ba su suna ganin cewa abin da suke yi na dabarunsu zakin shugabanni su ce shugaban banza shugaban wofi shugaba yana da iko akan komai to ka ce wajen mai iko akan komai mana a ce shugaba a ce waye ba wani shugaba ba wa'yansu mutane a duniya wanda za ce su ne suka jawo wannan su suka jawo mutane amma saboda ba su yadda da ikon Allah ko ba su fahimci Allah ɗin kamar yadda ya kamata a fahimce shi ba. Inda ya jawo kenan, mu canza ɗin mu gani. In mutane mu kai ka canza ka gani a kan kanka, kai ba ka san biyan bukata? Wallahi in dai ba wannan hanyar da nake bayanin nan a yau in nan ba, ka canza ba kai kanka. ko muka canza mu kanmu ba har abada ba za mu samu abin da muke nema a gurin Allah ba in masifa ce ta zo ta zo kenan babu yadda za a ce ni'ima ta zo a ce ta zo kenan ina wanda ke so a gane in mun gane din saboda samun nutsuwa mutum yana yin wani abu wanda ake farawa ɗin ta abin da za a gani alal misali muna iya ɗaukar a sallar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim duk gaba ɗaya ƙur'ani da bismillah da lauhul mahfuz duk yana dunkule a cikin bismillahir rahmanir rahim in ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar ka karance dukkan littattafan da Allah ta'ala ya sauka kamar ka faɗi dukkan abin da Allah ya faɗa saboda haka ake da ka ce Allah yi min kaza kuma a take zai maka to saboda haka kai alwala ka yi sallah raka a biyu so ka yi sallah ba ba ba raka a biyu in ka yi ka yi sallama ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari da goma sha uku ka zo ka yi bismillahir rahmanir rahim ɗari bakwai da tamanin da bakwai ko ɗari bakwai da tamanin da shida duk dai adadin ne sannan sai ka zauna ka roƙi duk iyakacin abin da kake so a duniya da irin wannan fahimtar da kai wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ka zo ka sake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kafa ɗari uku da goma sha uku ina yi wannan ka gani da irin wannan fahimtar ka gani komai kake nema Allah zai maka ka kulla ismin al'azam ismin al'azam da ake cewa ismin al'azam kuma ba wani ismin al'azam ta kame ne fahimtar ka da abin da kwakwalwarka ta fahimta a suna wannan ita ce ismin al'azam ɗinka wannan nake so mu fahimta Allah ta'ala shi gaba da buɗe mini yadda zan iya faɗaɗin a gane saboda abu ne kamar an tashi daga duniyar da muka saba mun shiga wata duniyar wacce zai zama daga mu sai mahalicinta
to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyu uku uku uku hudu biyar hudu sallallahu sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin